زجاجة فيها مصباح المصباح في الزجاج المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wannan wannan aya tana ƙara ne tana neman ƙarin addu'a eh eh lalle ku musamman da ita wannan aya tana neman ƙarin neman haske ga bawa a gaban wuta kan ya taimake shi akan ya tsaya yanda ya kamata ya tsaya akan ka kamar yadda ya gabata cewa tun daga kan farkon wannan sura mun taho da magana kan hukunce-hukunce hukuncin zina hukuncin haddi na ƙazafi hukuncin mula'ana hukunci na ainihin isku abinda ya faru a ayatul iski muka ratso muka zo wajen hukunci na yanda shiga wurare yake da ladubba daban-daban gidaje daban-daban wanda ba kowa da wanda yake da kowa da haka haka dai sannan aka tsallako magana akan rintsa idanuwa da aka umarni a yi aka tsallako kan maganar ainihin kwalliya ta mata wadda ba a yadda a gani ba da abin da aka yadda a gani duk waɗannan aka zo ana cikin wannan sai gashi an cira to da mu daga nan duk gaba ɗaya sai mun faɗo kan wannan ayar Allahu nuru samawati menene alaƙar waɗancan hukunce hukuncen duk da suka wuce ana cikin su aka shigo da wannan to babbar alaƙa dai shine wanda kuma lallai za a duba a ga alaƙar lallai ta zama tiniya ce shine waɗannan duk abin da aka faɗa na hukunce hukunce ɗin duk gaba ɗaya bawa ba zai iya tsayawa da su ba hakikatan ba yadda za a yi bawa ya tsaya da abin da aka umarce shi umarce umarcancan da hana-hanancan gaba daya illa bi nurin min Allah wallahi sai da haske daga Allah da ya karfafi bawan akan ya tsaya da to shi hasken ina za a samu shi a wajen waye waye ne shi shine nan ake fara Allahu nuru samawati ba wai in haskaka ma bawa su kaɗai kan mai da ƙasai mani ne na haskaka su ka ji Allah ya ce Allah alamun ala zati al-muqaddakat suna ne alami aka ce suna alami wanda in an faɗe shi ba ne shi in ba shi ba to suna ne alami na ubangiji shi sunan yufassiru wa la yufassaru shi yana fassara shi sunan suna na Allah yana fassara amma shi ba abin da zai fassara shi sai shi yanzu aka ce waye almaliku alqudusi waye assalamu waye man lahu mulku samawati wal ardi wa man illahu to waye Allah din shi ba mai fassara shi sai shi amma shi ya fassara duk waɗanda suka faɗa to Allah ke to ma'ana Allahu shine al-ma'luhu bihi ba wanda ake bautawa shi kadai ake doka da ibada mahabbatan wata azima dan so da kuma girmamawa ba ne wannan sifar sai shi in ka ji an ce Allahu to abun bauta da gaskiya na hakika kuma mumine suna bauta masa da gaskiya da hakika din da so da kuma girmamawa dan ibada idan bata tattaro wannan ba to taron goma a wurin haƙƙinta ibada duk da ake so ya zama tana tare da girmamawa da soyayya ba tilas ake maka ba kakka tashi kana ibada a cunkushe tilas ke mutawa Allah ba jin daɗi ma a ranka wato an tilasta maka ai gani nan ina yi kakkai mutar Allah da haka bawan Allah in ce shedan ne yake tumbuɗe ka bautawa Allah kana marmari kana so kana ƙauna ga kuma ban girma a cikin bauta kowace bauta ce ka yi ta da haka in sadaka ce za ka bayar zakka za ka bayar kana walwal kana farin ciki Allah ya kira ka ka ansa gashi kana bauta masa da wanda ya kira ka ka zo sallah haka duk abin da za ka yi na ibada ka yi shi da wannan sifar da na faɗa guda biyu mahabbatan wata azima to Allah kenan sai ya ce nuru samawati ma'anan shi ne nuru samawati an nuru sunan Allah ne an nuru yana daga cikin sunayensa annuru suna ne kuma ƙadimi me nuru me ake kira haske to haske shi ne shaikun ya zaharu wa yuzhiru gaira ala huwa nuru duk abin da ya zama shi gashi ya bayyana da kansa kuma ya haska waninsa ala huwa nuru to Allah ya ce nuru samawati wal ard shine hasken sammai da kalsai shine mai haskaka sammai mai haskaka kalsai gaba daya ma'ana shi ubangiji da haskensa ya haskaka sammai gaba daya ya haskaka ta da taurari da wata da rana da mala'ikun Allah ya haskaka sammai da wannan da kuma abin da ba mu sani ba sai shi ya sani sannan ya haskaka kasai shi kuma ya haskaka ta da annabawan Allah sun sako a kanta da manya-manyan waliyan Allah waɗanda suka kunshi haiba da girmama Allah yadda ya kamata ya haskaka ƙasa da malamai wannan ƙasa babu duk wata fitila da take ƙasa ƙarƙashin waɗannan take idan kuma ba a rungumi waɗannan ba cikin duhu ake an gani ta haka in ka yadda ko baka yadda ba hasken ƙasa shine hasken da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam manya manyan sahabbai waliyan Allah da waɗanda suka biyo bayan su suka tafi wannan hasken kuma gashi ruwa mana tafa to to wannan shine Allah ya haskaka ƙasa da wannan da kuma abin da ya so ya haskaka ta to Allahu nuru samawati wal ardi sai Allah ya ce masalu nurihi to misalin haskensa to sai malamai da yawa suka ce a misalin haskakawarsa me yasa idan ka ce misalin haskensa kana nufin hasken Allah za ka misalta shi ku laisa ka mislihi shay'un fa nurul lahi la yatasawwaru an yi urafa haqiqatuhu ta haqiqan aw khayana hasken Allah ba zai yi a sawware kama hararo ka gagga hakika hasken Allah ga yanda yake ba ko ma da khayal ka tunano ka hararo ina da kan kamar yake yake so ba hakan yake ba duk yanda ka zaci Allah to Allah ya saba wannan abin da can nasa to da haka to da aka ce masalu nuri anan misalan da zamu ji Allah ya buga to haskensa na hakika yake buga misali a kansa to sai wasu malamai suka ce a'a la laysa kamithlihi shay'un to suka ce a ai akwai almasalu daban a tamsilu daban kaka nan din za a iya ganin cewa yana kwatanta hasken nasa ne da wani abin da ba shi hasken nasa ba da wannan dan ka gano shi hasken nasa amma dai mafiya jam'un malamai sun tafi akan cewa da yake shine mai haska sammai da kasai to yaya yake haska su ta yaya za a iya bawa ya gane haskawar tasa to sai Allah ya ɗauki sinti guda ɗaya daga bayansa yadda ya haska wani abu wata zahira guda ɗaya ka gane yadda Allah ya haskaka da wannan ka gane shi ne ya haska komai da komai ma din to kaji wannan suka ce misalin haskakawarsa ka mishkati sai Allah ya ce kamar mishkatin alkuki ne me alkuki a nan wanda duk bai haura shekara arba'in ba ba zai san alkuki ba ta da mara bullewa ita ce alkuki a da a koraye ake yin ta duk mudin duk mun ganta mutanen santa yau shari saboda haka sada ce ake sanda ake soraye sai a sassaƙe bango cikin soro sai ya ɗanyi lungu kamar taga za a bulle amma ba za ta bulle ba kawai wajen aja fitila ne me amfanin ta to a ce sai a nan za a aje fitila saboda idan aka aje fitila a nan idan hasken fitilar ya tashi sai ya doki baya ashe bango ne shi haka ya au nan bango ne to sai ya dawo kuma sai ya doki gaba saboda haka hasken ba zai tarwatse ba sai ya haska inda ake so ya haska gaban da ba ake so ya haska to idan yana cikin alkuki to sai ya zama ya yi ba da hasken da ake so a wurin da ake so to sai Allah ya ce misalin haskakawarsa kamar almishka alkuki ne wannan tagan mara bullewa sai ya ce fi ba a alkukin akwai fitila to yanzu muna da abu guda biyu ku dinga rikewa a cikin misalin da Allah yake bugawa kuma mu biyo baya muna da alkuki da Allah ya buga misali da shi muna da kuwa fitila almisbahu ita kuma wannan fitilar ba an aje ta a cikin alkukin mubasharatan ba zariyanta ba fi zujada tana cikin gilas kaskon karo ko fitilar kwai ai kaga ba tsiraran lagwanin ake bari ba sai a sa wani gilas da zai kare to ita ma wannan fitilar tana cikin kaskon ƙarar gilas azzujajatu to shi kaskon ƙarar ɗin kuma shi kaskon ƙarar shi wannan gilas ɗin ka an na hauka kabo saboda haskenta shi kansa ma kafin a sa shi a fitilar kai ka ce kaukabin wani tauraro ne to taurari kala-kala ne haskensu to sai Allah ya ce durri tauraron ma mai tsananin haske kaga an sake sifanta shi kasan tsaron da fitilar take ciki da tauraro tauraron ma mai tsaba haske an gane wannan to sai aka fito mun zo mun ji yanzu muna da alkuki da aka aje fitila muna da ita fitilar sannan muna da fitilar da an sa ta a cikin gilas gilas din kuma mun ji sifarsa mai tsananin haske to sai ka an azumin wannan sai ke yi wuƙadu ita fitilan nan dai mun dawo kanta kuma ita kuma kamar a ce to ai fitila ba ta kunnuwa sai da mai sai Allah ya ce eh ita wannan fitilar yuqadu an an kunno haskenta ne min shajaratin daga wata bishiya mubarakatin mai albarka a basawa albarka zaituna ita zaituna an gano man fitilar na iccen zaitun ne wato an samo wata bishiya ita iccen zaitun manta wanda a lokacin da ana kunna ana kunna fitilu da, da mayuka to nata man ya fi kowane mai kyan ba da haske a cikin fitila to ita wannan fitilar sun ji manta na iccen zaitun ne kuma iccen zaitun din ba irin na ko'ina ba mubaraka wanda aka sa masa albarka a ciki kaga ya fi wani wanda ba shi wanda ba shi ba sai kuma aka sake cewa idan zai din nan bayan mubaraki ne la sharqiyatin wala garbiyatin shi shi idan bishiyar shi ba a gabas yake ba shi ba a yamma ba hasan al-bukhari yake ce ita majanna ce amma aka ce wannan rabibi ne magana ta a duniya ake magana ba da abin da ake nufi lashar iyatin ba a gabas yake tak ba yadda in rana ta fito ta doke shi gaba ɗayanta wala gabiya ita iccen bishiyar ba a yamma take sak ba yadda in rana za ta faɗi ta doke ta ta faɗi a kanta ta kanta ba haka take ba duk iccen bishiyar da yake rana in ta doso ga dangadan take dosarsa ba zai ba da abin da ake nema da kyau ba in za ta faɗi ta faɗi gaba ɗayanta a kansa ba zai ba da abin da ake nema mai kyau ba to ita wannan lashar iyatin ba gabas take sak ba zaka ranar in ta fito ba ita take kallo gaba ɗaya ba sai dai ta kallo wani abu nata kuma duk bishiyar da ita kuma rana ba ta kallon ta koyaya ita ma ba za ta bada wani abu ba in ta kalle ta gaba ɗaya ranar ba za ta bada abin da ake so ba idan ko ba ta kalle ta ba ba za a bada abin da ake so ba to wannan bishiyar ya gaba yace to ba ba gabas take tak ba ranar tana ɗan kallon ta kenan ko ba yamma take tak ba shi ma ranar tana ɗan faɗin za ta faɗi tana ɗan dokar ta kenan wato tana karɓar sinadarin ranar irin daidai gwargwadon yadda take ne take su baya mata yawa a wurin faɗuwa ma tana karɓa shi ma irin yanda baya mata yawa to wannan bishiyar da ta zama haka ta zaitun to manta kyansa ya isa shi yasa sai Allah ce ya kado zaitu hayo bishiyar da ta sifantu da mu'in da muka sifanta muku ai manta da kansa saboda tsananin haskensa da yake da shi sai ya zama kamar shi da kansa ya zama ba a kunna shi ba kamar fitila ne saboda haka shi sa yake walau lam tasu nar ko da ba a kyatta wuta ga wannan man ba saboda hasken da yake da shi to kamar ya haska da kansa sai Allah ya ce nurun ala nurin kenan sai ya zama haske na fitila da haske na kaskon karau na gilas ga kuma hasken mai haske kan haske kan haske kan Allah zai yadi Allah li nurihi an yasha Allah shi yake shiryar bawa zuwa haskensa shi yake shirya wanda ya zo daga bayoyinsa zuwa haskensa haskensa na saninsa haskensa na shirya haskensa na imani haskensa na tofiki wannan sai wanda Allah ya ga dama ya shiryar da waɗannan hasassafi na ta to wadribullahu al-amsala lin-nas Allah ya ce Allah yana buga misalai da mutane za su gane yanda harkar al'amuran da suke da aikin da yake a buga muku misali na abin da ba ku sani ba dan ku san shi wallahu bi kulli shay'in alim hakika ubangiji masani ne da dukkanin wani abu yana daga cikin saninsa ya buga muku misali da abin da ba ku sani ba don ku san abin da ba ku sanin ba. To yanzu a nan me ake misaltawa? Wannan tashbihi ne, malaman balaga suka ce masa tashbihi a tashbihin murakkab ko kuma tashbihi tamthili. Shi ne wani mushabai suke zama muntazi'a min muta'abbida. Min muta'abbida. To in za mu kwatanta maka sai mu fara ɗauko ajiyar mu ta baya me Allah ya fara ambata a cikin misalin alkushi kamishkati misalin haskawar Allah ga zuciyar mumini bi misalin akan ka bai kare duk wanda misalan gaba ɗaya ba za mu fita daga kanka ba kai mumini ko ke mumina misalin haskawar Allah a cikin zukatan bayi kamar alkuki ne to alkuki ne me aka kwatanta shi da alkuki ƙirjinka ƙirjinka shi ne alkuki wanda ya tattaro abubuwa kamar yadda alkuki ake ajiye fitila to haka ƙirjinka ake ajiye ajiye me ya taro a kamar teteniyar ƙirji da da alkuki eh alkushi in an aji haske yakan tara shi wuri daya ya haska inda ake nema to haka kai ma kirjinka mumini idan Allah ya ajiye hasken da zamu ji an ajiye a cikin kirjinka to anan ne yake haska maka abin da ake so daidai abin da ake so ya zama shi ka haska shi ka karba to sai aka ce a alkukin nan akwai ne nisba akwai fitila to aka kwatanta fitila da me da imani akwai haske a cikin alhukin hasken imani hasken sanin Allah hasken shari'a shine fitilar can da aka ajiye a cikin al'umma kamar ya to ta ina suka haɗu menene aka kalla a hasken fitila ta zahiri aka aka kwatanta shi da hasken imani i hasken fitila ta zahiri yana haska maka nan da nan da can ya haska maka hanya ka yi tafiya haka hasken imani yake yana haska maka a ina daga ina kake yanzu a ina kake kuma ina za ka hasken imani kenan yana haska maka me ake so me ba a so duk da hasken imani ake gane wannan to da haka sun sun zama sun haɗu kenan a nan hasken zahiri ya haska maka hanya hasken baɗini hasken imani shi kuma shi ma ya haska maka hanyar Allah to kaga sun yi daidai to shi wannan hasken wancan da ake kwatance da shi sai aka ce shi kuma ai shi hasken ba haka kawai aka aje shi rararsa a cikin alkuki ba ko an sa shi a cikin gilas to wannan gilas din ne kai kuma a gilas tare da kai zuciya ke kaga kai ma a kirjin naka ba jefo hasken kawai aka a kirji ba a zuciya aka sa shi kamar yadda a alkukin ba aje fitilar aka yi tsirara ba a gilas aka sa to a can sai Allah ya kwatanta cewa shi gilas din nan fa gilas ne mai tsananin haske haskensa kamar na tauraro sannan ma aka sa masa fitila aka sa shi a hasken to kai ma zuciyar taka Allah baya sa haskensa a cikin duhun shirka da duhun shakka sai zuciyar da take da safai tsarkakakkiyar zuciya ba komai a shimfiɗa take Allah take jira kawai ya sa mata hasken baka ji ba a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi hadisi kudus Allah yana cewa ni ni ne mafi wadatar masu shirka idan ka shigar da wani abu tare da ni sai in fice in baka da shirkarka to koyaya inda wannan duhu Allah ba zai aje haskensa ba to don haka shi yasa zuciyar ta zama kamar glass tsarkakakka ce mai haske dama sai aka kuma sa mata aka sa ta a cikin fitila to don haka shi hasken imanin ba a sa shi ba sai a zuciyar da take ba shakka ba shakka kaga mutanen suna tafiya to sai aka ce ita wannan fitilar ba tana da mai man da aka kunna ta da shi kun ji irin siffarsa daga wata bishiya take ga siffar bishiya saboda tsabar tana karɓar abin da ya kamata a karɓa manta ya yi haske da kansa ko ba a kunna masa wuta ba to shi imanin hasken da yake cikin zuciyar mumini daga ina ta samu shi ita fitilar ba ai ba za ta kunnu ba sai da ma shi kuma man hadiyan da yake to kai mumini kai ma ba za ka samu hasken imani ba ai sai da sababi a ina ka samu shi yu adumi shajaratin ita fitila dai an kunno mata manta daga bishiya mai albarka mai haske to kai kai man kai sinadarin samun imanin ka ina ne daga ina ka ji alqur'ani daga ina ka ji sunna daga manzon Allah to shi ne shajaratun mubaraka shi ne shajara mubaraka wadda ka ɗaukano haskenka duk wani mumini daga manzan Allah ya ɗaukano haskenka da ina ka ji shiriyar a ina ka ji zancen Allah a ina ka ji aka fayyace maka rayuwar daga wannan ne shi ne maɗaukanin haskenka to shi ai an ce man shi wannan man yana kusata da kansa ya kama ko da ba a kunna wuta ba eh haka annabin yake shi annabi sulukinsa da tsarinsa da yanda yake tun yana tasowa kan ayi wahayi kamar wannan tsarin nasa da tafiya tana ta cewa ku ni annabi ne duk da ba a yi wani wahayi ba hasken shiryawa ta annabi da tsarinsa kai ka ce tun a sannan ma akwai annabta ga shi ko bata zo ba to hasken yana hasken mai na kokarin kama ya kama kafin a sa masa wuta haka nan hasken annabi na ishara zuwa ni ne ni tun kafin ma a turo masa wahayi da haka sai Allah ya ce ya hadi Allahu li nurihi man yasha wannan duk haka sakin da suke kullowa daga annabi da ya zama cewa ga haske tun kafin ma a kullo haske suna kallo kuma suna kallo yanda annabin ya taso da yanda yake suna ji an saukar da wahayi hasken ya sauka ɗayan ma amma duk da haka Allah bai shi yadda wasu ba yahdillahu li nurihi man yasha sai wanda Allah ya so yake yake haska masa haske ya yadda cewa hasken ne da haka muna gode wa Allah da bakin da ba za mu iya godiya ba Allah sai dai iya haka akan da ka haska mana wannan haske kuma ka yarda mu imani da shi kuma mu samu tafiya a cikinsa يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم to shi wannan haske da ake ta magana yanda Allah ya faɗe shi lallai kowa zai ta ɗaga ido ya ta ɗaga hankalinsa cewa ya za a ya ɗaukane shi to wata tsokana kuma daban a ina za a samu wannan hasken a raya shi ina za a raya shi sai Allah ya ce to ku bari mu je aya gaba za a gaya
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تل رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزي الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء
Allah ya ce fi buyutin والله يرزق من يشاء بغير حساب
Allah ya ce fi buyutin wannan zarafin yana da ta'alluki da mahazuci in aradtum iltimasa hadha nur faltamisu fi buyutin idan kuna so ku dosani wannan hasken wurin dosanarsa ko wurin raya wannan hasken yana nan a cikin gidaddaji azin Allah an tufa inda Allah ya izini gidaddajin da Allah ya izini a ɗaga su a ɗaukaka su a girmama su wannan gidaje malaman tafsiri sun yi ittifaki masallatai kenan wanda yake so ya dosani haske to ya ya ya rungumi ya abuci ya sahici masallaci su ne buyutun azinallahu an turfa gidaddajin da Allah ya yi izini da a ɗaukaka su da girmamawa a ɗaukaka su da dakatar da da- da ɗaga bukatu zuwa gare shi a ɗaukaka su da tsarkake su daga dukkan wani abin da yake na najasa da duk wani abin da bai dace da su ba masallaci in za ka shiga abin da ya cancance ka inda kake tuba takalminka ka shiga haka ya kamata ka tuba komai da kowa ka shiga ka shiga wajen ubangijinka abin da ya kamata kenan ta haka ya ce wuri ne da yake an ya yi umarni da a ɗaukaka shi kuma an turfa a wani zakara fi hasmu kuma a kira a- a- a- a ambaci sunansa a ambace shi a kaɗaita shi a wurin a cikin kaɗaita Allah a cikin zikiri da ya ce a yi zikiri a wurin a nan ake kira a nan- a nan ake tuna wanda ya ce a yi zikiri yayin da bawa yake zikiri a nan ne ake gan ake so ya tafi wurin mai zikir wanda yake ambata to a nan hasken kuma zai kawo a nan za ka kunno hasken bawa yanda yake zikiri ko karatun alkur'ani ko tasbihi ko kuma zikiri na Allah la ilaha illallah kana yi da bakinka zuciyarka kuma tana tafiya wurin wanda kake ambata to to ba za ta dawo ba sai da wannan hasken da ake nema an gane yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asali rijalu ka karanta ne rijalu ya zama a wannan masallacin rijalu mazaje to nan mazaje ba wai mazartaka ko da kishiyarta mafetaka ake nufi ba nan yabo ake yi yabo ake in aka ji an ce namiji to namijin ma akwai namiji a maza to Allah nan da su yake idan baka zama haka ba to kai namiji ne kawai amma ba irin wannan ba sa'ad bin mu'az yake cewa ana ana fi salasatin ana ana rajulun fi salasatin ni namiji ne a cikin abu guda uku ice ma sallaitu salatan ban taɓa sallah wata sallah ba ta dasu na tsiji gairi ha a ce in fada Allahu akbar in zantar da kaina da wani abu ba abin cikin sallar ba ice ban taɓa ba har sai na fita ice a nan namiji ne ni gayan namiji kuwa sannan yake wa ma shahidtu zardana zakan fa dasu nafsi bi gairiha ban taba zuwa ana janaza ana binne wani ba ya zama ina tunanin wani abu na duniya ba ina tunanin kabari na ba da ni ma kasantuwa ta cikin yadda wannan ya kasance yace anan namiji ne ni ma ba na iya wayi ma yace abu na uku ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'an illa alamu annahu habb ban taba jin wani abu annabi ya fuska shi ba koya sai na san sai na san gaskiya ne kuma sai na kokarin aikata shi yace a nan ukun nan ni namiji ne yace amma ba ma siwa a cikin ba waɗannan ukun ba to ni kamar sauran kowa ne ka zama namiji malam ka zama namiji amma anan anan fa ana samun mace ne wannan sunan namiji shi za ka kai rijalu din ba rijalu bane na mace ana samun mace da ita ce namiji kuma in ba sa'a ba mijin nata ma yanzu shine mata anan mana in ta fi ka tsayuwar dare da fuskantar Allah cikin lamurranta gaba daya ai ita ce namijin in baka kai ta ba kuma kai ka koma wani daban to da haka Allah ya ce rijal mazaje abin yabo su ne waɗanda suke sai Allah ya faɗi abubuwa guda hudu ga abubuwa guda hudu nan waɗanda suna cikin ma'aunan da ake tabbatar da rujuliya din mazantaka na ɗaya yace la tulhihim tijaratun su ne waɗanda siye da siyarwa ciniki kowane iri aiki kowane iri ka sa shi a nan shi ma baya shagaltar da su an zikirin lahi daga barin ambatona da kenan ha a kasuwa kasancewa wai ayin zikir a kanti kashi a zikiri kai a wurin zikiri kake haka ya kamata ba a kanti kake kai sai ka je masallaci sannan za ka yi zikiri a'a wasu suna ganin cewa a nan sallah ake magana a'a ba sallah ba ce sallah ma zikiri ce amma tana gaban wannan wurin zikirin ake nema kullum ka zama ka danyace da zikirin Allah nawa za ka sai wannan abu eh dubu dubu dubu ne to kai mun rage to ya tafi yana irin kudin kai ka koma zikiri in ya gama kwa dawo koya wani gaf yake za su cike shi da ne da ambatan Allah abinda duk ya zo zikiri ga shi nan kala kala ga salati nan zikiri ne ga tasbihi nan zikiri ne ga zikirin nan zikiri ne in ko ba ko ma ba ko so ba ko ba ka ɗauki Qur'ani ka fita ta kara zikiri ne to Allah yake mazajen nan da nake magana yana daga siffar su ku gane yadda suke babu wani irin mu'amala ta dukiya da kake kare su kawai daga barin ambatona to ina kake da wanda wanda Allah bai kiyaye Allah kiyaye a Lagos wani na je Lagos ya zo wuri na a haka gashi akwai kamara amma sai na ce zan ɗan yi wani abu da Allah mu ce wallahi ya bari mu kalloli ba ɗaya ba ba biyu ba sai da ya gama nake masa ya ake yi a rike wallahi malam abubuwan ne sun yawa baka da yanda za ka yi kafin ka sai sallah kai da haka ta yi yawa yayin da cewa in ka bari kai sallah ko wai a cuce ka ko wani abu to kai ka yadda ka a cuce ka kai ka cuci shi ne magana to kaga nan Allah na yaban mazaje da cewa la tulhihi tijaratun wala bai'un an zikrillah wannan kenan yace wa iqamis salat haka nan ainihin tijaratun wala bai'un la tulhihi an iqamati salat wani ciniki kaga ita ce daidai wannan wani ciniki ko wani harka ta duniya ba sa tsare su daga barin su tsaye da sallah da an ce hayya ala salah hayya ala salah idan kwanan awon su kamar yadda aka samu magabata suna yi kwanan awo ma'auni ne a kanti an ce hayya ala salah ya daga shi ba zai mai da shi ma inda yake ba ya tafi wajen kiran da Allah ya masa da haka ba wani abin da yake tsaye da su daga barin sallah suna tsaye da ita kuma da shuruɗanta da duk abin da ya kamata su tsaye da shi to shi ma ina mutane masu jami'a wai kanu salati wa ita izzaka haka nan ba abin da yake tsaye da su daga harkoki na shagulgule na duniya daga barin lokacin zakka in yayi su baya to wannan ne wasu suke cewa malamai suna da fahimta wurin wanda lokacin zakkarsa yayi ya tsaya bai yi ba don wasu dalilai to in dalilan ba na duniya ba ne to ana ganin da sauki da sauki na larura ne in na larura amma in lokaci ya yi kawai ka ba da zarta ba wani abin da zafi shi sa ma aka ce idan yanzu lokacin ta ya yi da kwanaki baka bayar ba sai aka yi rashin sa'a sai barawo ya zo ya sace to an satan ma kuɗi ba ba na Allah aka fasa eh sai ka ja sai ka sake kirgo wasu a cikin waɗancan kuɗin naka wallahi daidai sai ka biya amma da a ce ka gawa fidda zakkar lokacin ka ne kuma ka fitar ko ana ma cikin yi sai aka zo aka sace to barawo ya saki kuɗin zakka an gani to da haka shine wannan ce waɗannan mutanen ainihin ciniki da siye da siyarwa baya sa su bar ambatona siye da siyarwa baya sa su bar tsaye da sallah siye da siyarwa ko wani abu na duniya afghan baya sa su bar fitta zakka Allah ta ya khafuna yawma tare da haka ga wannan aiki amma ya khafuna yawma wallahi tsoro suke suna da tsoro suna tare da tsoro dubi sifar da aka sifanta su da su ba amma Allah ce wallahi tsoro suke yi suna tsoron wata rana Allah yana faɗa cewa ana tsoron rana ko wata ku ba ku ji tsoron rana amma babban abin tsoron ubangijin rana san da bawa zai tsaya gaban ubangiji wannan shine babban abin tsoro to Allah ya ce waɗannan bayin tare da wannan ibada tasu tsoron wata rana suke yi kamar an ce wata rana ce ya ubangiji ya ce yawman da ta kallabu fihil qulubu wal amsa rana ce wadda alqulub zuciya ta ta kallabu take jijjiyawa daga nan ta jirkita nan daga nan ta jirkita nan saboda tsoron wannan ranar a waɗansu ayoyin ma Allah yana cewa har ta kai ta kai wato hanajin makogaro wa balagatul qulubul hanajir gashi nan cewa wa anzirhum yawmal azfati idil qulubu ladal hanajir zuciya ta kokkobo subhanallah to wannan shine ranar da suke tsoro kada su zama cikin waɗanda suke za su samu firgishi a wani ranar amma dai sauƙi-sauƙin dan daɗi daɗin Allah yana faɗa cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn waɗanda suka yi imani kuma suka je mun babu shirka a imanin su ke tsabar tauhidi ulaika lahum al-amn rannan suna da aminci suna da mutuwa Allah ya sa mu a cikin su so wal absar haka nan ta takallabun absar idanu ma na jijjiyawa ta ina wani abu zai bullo za ka ji kwaram a sama ido zai yi haka ka ji gurum a sama ido zai yi haka ta sama ya ji ta ko'ina ido jujjuyawa yake yi bai san ta ina za a kullo masa ba to ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب Allah ya ce liyajziyahumullahu suna yin wannan aikin ne waɗannan bayan nawa don su zo wannan ranar da suke tsoro in sun zo don ubangiji ya musu sakamako a hana ma'alu da fiye da abin da suka aikata dan abin da suka yi a nan kaɗan ne sadakar da suka yi yan miskinan da suka taimaka kaɗan ne amma don ni suka yi dan loma guda ɗaya ka bayar ka je ranar lahira ka ganta ta zama dutsen kuhudu al'ada eh shi yasa waɗansu bayan Allah da Allah ya karɓi ikhlasinsu idan suka zo mutuwa sai sun ji kunya Allah wallahi eh mana ne sun kunya Allah sai sun ga irin taron da aka zo musu da shi su duba su ga su wanne suka yi ma aka zo musu da wannan sai sun ji kunya akai ma ko kai yanzu ai aka ce ka ka ka ka ka doshi wani abu wanda yake da wani dan tabihi aka zo ma da linkin ba linkin ba linkin ba linkin din sa ba sai ka ga ka ji ba sai ka ba sai ka mai da ajiyu ba naka an gani ai wani wani ya dauko wata hadiya zai yi a wani wuri ya je wani wuri kuma kuma wani basara ke nema yadda ta kama nan ya tafi da ya dauki wata ai hadiyar da zai kai kyautar da zai kai wani wuri kafin Allah ya sa kafin ya bada kyautar tunda dama an san zai zo an masa shiri aka yi nufudi nufudi nufudi ya zo ya tarar da abin da aka zai aka ce kafin ba shi wanda za a baki zai mutu a wannan kyautar sarki ce da malam ya ce a sa a cikin mota to da ya kalla ya kalla to shi abin da aka bashi aka ce a dauka bai zo da kashi da ɗaya bisa ashirin ɗinsa ba to sai ba sai mai da nasa ai sai ka ji kunya to bawa in ya zo mutuwa da yake zaton ya zo da wani abu na ihsani a duniya na bauta ko wata sadaka ko abu duk ka ga abin da kai wallahi in ka ga shirgin da Allah zai maka tun anan za ka fara yin kunya Allah kaga ya aka kai haka kai ka zama ma haka to Allah ya ce lezi zai Allah don ubangiji ya muku sakamako da mafi kyawun abin da suka yi wa yaziduhum min fadli a'a wancan sakamakon dai abin da suka yi ne aka mai da shi haka wa yaziduhum kuma ya ƙara musu abin da bai musu alƙawari a duniya ba shi ba cikin abin da aka khashin ne wannan ba shi da alaƙa da aikin su kwata-kwata min indiyatihi shi ne kawai kuma aka ce wannan kuma gashi shi bai da alaka da aikinka ya tsara maka daga farallarsa ta Allah wannan kuma sai abin da aka yi na tsarinsa shi yasa ya ce wallahu yarzuqu man yasha'u wai in ka kakka hango kakka hango kai za a yi maka haka to kuma kai kasan wani ya fi ka imani shi ma za a yi masa fiye da haka shi ma wanda ya fi shi imani za a yi masa fiye da haka kuma ga su kuna da yawa a haka yace eh mu muke azurta wannan muka so daga taskanmu ko bi gairi hisabin ma bari ka ji ka zan bi gairi hisabin wanda ya fi kowa kuɗi ba a Kano ba ba a Najeriya ba a duniya gaba ɗaya a ce ya fi kowa kuɗi idan ya haka ya ebo abin da ya ebo zai kyauta da shi duk yawan abin da ya ebo ku duk ƙanƙantarsa to sai an kirga saura nawa a sa yana da biliyan so biliyan so biliyan so so triliyan to idan ya ɗauko ɗaya zai kyauta to saura wannan da na faɗa ba guda ɗaya ai an gane to to shi Allah ba haka bane shi bigairi hisabin ya ɗauko to ba saura bane haka yake yanda yake duk abin da ya ɗauka ya bawa bayi nan kaf taskasa ba a ce masa komai ba yanzu kuma ya sha'u bigairi hisab zai azurta wanda ya so bigairi hisabi ba tare da wani abu ba to والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب Allah ya ce wallazi na kafaru to kun ga yanzu an gama da waɗanda suka samu haske daga Allah kuma waye ɗoso musu hasken ina ne maɗosanarsu ga wannan hasken manza to mun gama kuma wannan hasken a ina yake ina ne wurin da ake samun sa an faɗa to sai kuma waɗanda su ba a yi su samu wannan hasken ba su ba kaddara musu samun wannan hasken ba su waye su ne allazina kafaru su ne waɗanda suke kafirai sai Allah ya ce a amalu su ayyukan su ya yake Allah ya ce kasarabin biki akai kamar kawalwainiyar hako take suke take ayyukan su za a kwatanta masa yaya yake kamar kawalwainiyar hako an san kawalwainiya wasu sun sani abin da ke kira kawarwaiya wato mai kishirwa idan yana tafiya a cikin rana yana ta hange ina zai samu ruwa to in ka kalli musamman a titi haƙo inda ba wajen yashi ba idan ka hango daga nesa sai ka ga wani alama kamar wani ruwa-ruwa ne ya kwanta a wurin to wannan shine kawalwaiya wanda take ana samun sa ne a wurin da yake fako to Allah yake masu aiki na kafirci aikin su kamar kawalwaini ya ce a wurin fako ya hasibu zam'anu ma'an mai rikin mai rikin mai mai kishin idan ya hango shi sai ya tsammaci ruwa ne in ya je ruwa zai samu hatta idza ja'ahu har sai in ya zo wurin la yajidu shay'an sai ya samu ashe ba komai a wurin to maimakon ya zama ba komai a wurin ma ya tsammaci cewa ya yi gaba ko ya samu ruwan ta waje da Allah inda sai samu Allah ne a wurin dan ƙasa za a yi kafiri ke abin da ake nufi da wannan misalin na aikin kafiri kafiri yana aiki a duniya yana sadaka yana kyauta yana jin tausayi ana samun kafirai duk masu wannan to Allah kuma yi alkawarin wanda ya taimako kaza wanda ya taimako kaza to shi aikin sa fa Allah ya ce a shi aikin kafiri da yake tsammanin yayi shi dan wani samun wani abu a wuri na yace a aikin nasa zai zama kamar tsammanin nasa kamar kawai ya fako ne sai ya zo wuri na zai ga ba komai na aikin sai ma ya same ni ni kuma Allah yake kawo fahu hisaba sai cika masa hisabin sana'a kuba wanda dama ne alkawarin wanda bai zo min da imani ba zan maka to amma saboda adalcin Allah shi wannan aikin nasa fa ba za a ce ba za a masa komai ba Allah ba zai masa a ce ba zai masa sakamakon ko a za a masa amma a nan duniya da ya ji kishirwa yana zuwa wani wuri sai ka ne ko fanta mai sanyi ko wani ruwa mai sanyi ya kwankwada ya ji hankalinsa ya kwanta sakamakon su mana aikin nasa ne guda ruwan waye gidan waye samu shi to duk ni'imar da aka yi masa a duniya sai a biya shi da wannan wani ma da wata inuwa sa sanya da yaji da nan za a biya shi a kirga masa waɗansu ayyuka kafin ya mutu an gama biyan sa tsaf shi da wannan adalci ne na Allah to Allah ya ce fa idza ja'ahu lam yajidu shay'an yayin da yazo yazo wa aikin lam yajidu shay'an sai ya same shi ba komai bai samu komai ba wajen Allah inda hu sai ga wa sai ga ubangiji a wurin fa fawa bahu hisaba sai ya cika masa sakamakonsa Allah ce wallahu sari'ul hisab ni mai gaggawa hisabi ne ito me zai dawo jinkirin hisaba tunani za a tsaya yi an sani ko ba a ba a ba a ba a neman wata shaida shi shine shaida ya sani ko bai manta ba zaka kuma wani wani aikin baya hana shi ya wani aikin haka yi la ya shugulhu shay'un ay shay'un duk abin da ka sani yana yin wannan yana yin wancan din zaka sari misa ai ruko ma daga wata aya cewa a yi ne rabin yinin ranar alkiyama za a gama da kowa kowa yana gidansu rabin yinin ba ba yinin cikakke ba eh dan daidai lokacin walha dan wajen kaɗan haka kafin azan kenan ma an gama a ina aka riko wannan a wata aya Allah yake so ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila ashabul jannati yan aljanna yawma idzin ba a yinin bane to a wannan lokacin za su zama suna wuri mafi tabbata mafi kyau sannan mafi ba su jin daɗin su yi baccin su na na ƙailula har an gama komai da komai su tashi baccin ƙailula ashe ma ranar bata bata tsinka ba kenan da yawa tunda ai da aka ce baccin ƙailula su larabawa sun san lokacin da suke ƙailula to daidai a wannan yirin yan aljanna za a gama komai da komai har su baccin ƙailulansu to kaga a rabin yini kenan an gano kenan kuma an rabin yini za a yi sa wallahu sari'ul hisab Allah dai mai tsananin hisabi ne ko mai gaggawa sani na'am to aw ka zulmatin fi bahrin jin yaghsha mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab zulmatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور Allahu akbar Allah ya ce auka zulumati wancan na farko misali ne dai na kafiri da aka yi cewa in yi aiki a nan duniya wanda aikinsa babu imani in ya je ranar lahira ba shi da aikin sai ma ya samu sakamakon hisabin aikin da ya yi ba daidai ba to a nan kuma Allah zai ce au wannan kuma au littanwi au takasimi haka malaman suke cewa ko kuwa in kana so ka misalta kafiri aikinsa a ranar lahira ko kuma yanda zai kasance a ranar lahira ko yanda aikinsa yake a nan shi duniya ka zuluma ce kamar waɗansu dubbai ne na duhu fi bahri a cikin wani kogi shi kuma kogin luddi mai tsananin zurfi kogi mai tsananin zurfi to can ƙasan kogi yaya duhu yake kaji duhu ɗaya ya shahu maujin sai kuma a saman kogin ga wata irin ga wata irin kumfa ba a sama ba a ƙarƙashin kafin sama akwai kumfa wannan ne malamai masana kimiyya na yanzu suke cewa to mu masu addini wanda suka san wannan ayat da suke Qur'ani lalle wani abu wani abu dole a sallama masa ne ga wanda ya san shi saboda kowa kun fasa sama wannan da wanda muke gani ita ce wadda aka yi izina aka santa kun fakko biya ya sama take to akwai ashe kumfa wata iri ita kuma a ƙarƙashin ruwan take a cikin ruwan take ita ba a sama take ba to wannan ba san da ba sai daga baya aka bankado ta je bankado ta to shi qur'ani ga yana magana ta sai ce fi baharin lujji yagshahu mawjun tsananin kogi mai tsananin zirki can ƙasa ga duhunsa ga wani kumfa da take saman ƙasan kogin min fauqihi mawjun to sannan aka zo ta sama sannan a saman kogin akwai kumfa kaga wancan ba a saman take ba kenan kumfa duhu nau kenan ga duhun kasan kogi ga duhun kumfar cikin kogi ga duhun saman kumfar saman kogi uku sai ke min fauqihi sahabu saman ita kuma wannan kumfar kogin ga wani bakin girgije ya rufe kogin insha Allah ce zulumatun ba'du ha fawqa ba wannan ai kaga dubbai ne wata kan wani wani kan wani duhu shine sai ce idza akhraja yadahu wanda yake cikin wannan in ya fidda hannunsa yana can karkashin duhun kogi da kumfa ta lullube shi wata kumfa ta sake lullubewa hadari ya sake lullubewa idan wannan ya fitar da hannunsa cikin wannan duhun ai lam yakad yara ba lam yara ba lam yakad yara ba zai kusata ya gani ba ba wa ya gani ba kusa da ya ganin hannunsa ba zai gani ba saboda tsaramin duhu to nan misalai ake misali ake ga kafiri duhun farko na ƙarƙashin kogin nan zuciyar kafiri ce duhun na kafirci na rashin sanin Allah min fauqihi mawjud sai kuma duhun kumfa ta cikin kogin shine me duhun rashin sanin shiriya shi bai sani ba ya kafirta ko bai nemi ina shiriya take ba duhun jahilci ya lullube shi sai wani kumfar ta saman can shi kuma duhun tsarai zulmatul hawa shi kuma wannan wani yana ji yana gani abin mai kyau ne amma saboda cewa waye yake kira na zuwa wannan abin mai kyau bai san an samu ka ba san rai ke to duhun san rai ya sake lullube shi sai kuma ne sai girgije shi kuma wannan menene duhun rashin sallama wa manzon Allah hasada da kiyayya ko duhun da ke nawa wanda duk su shedan duk suna ciki sai Allah ya ce ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور تونان نن محل سوبانا مغوا Allah ta yi wanda duk Allah bai sa masa haske ba amma da hulmi ba shi da inda zai samu wannan haske wanda Allah bai sa masa haske ba Allah ya ce ina zai samu shi in ban sa masa ba to kaga ya kamata kowa dan adam dan uwa mu tafi laliban wannan hasken kuma ba wajen da za mu same shi sai a wajen Allah amma kar mu manta cewa ya nuna matsotar hasken shi ne manzan Allah to mu tsaya da kyau ka ga yaya kake da shi ba wanda yake zai baka amsa ta irin waɗannan tambayoyi yaya kake da Allah ba in za ka amsa kai za ka ba kanka ya kaji yanda kake kai ya kake da manzon Allah ya kaji yanda kake to haske na nan su waɗannan abubuwan guda duk abin da zai biyo baya hanyoyi ne da za su ƙara ƙarfafa maka wannan hasken an gane to in kana da rauni a nan hasken kaɗan kaɗan ne kuma idan baka samu wannan hasken a nan ba mallam ya ji allahu lahu nuran wanda a nan duniya bai da kyakkyawar sila da ƙarfi tsakaninsa da Allah tsakaninsa da manzon Allah fa ma lahu min nur ba zai tashi da hasken ba ba shi da haske a lahira haskenka da kake da shi a nan shine na can an gane da haka uwa ka gane cewa ana cikin duhu kuma wani irin abu na irin wannan hasken ya kake jin da na faɗa cewa ya kake jin tsakaninka da Allah ya kake jin tsakaninka da manzon Allah wallahi duk ma yanda kai ka ji duhu ne kuma dan akwai wani hasken gaban kakka kakka take da cewa kana jin kanka kana jin motsin kanka akwai wani hasken gabansa shi ya sa kan kalaru da wannan sai ka shiga wancan za ka san wannan na bayan duhu da haka kawai su ake dan adam bai da hutu kawai tafiya kawai tafiya kawai shi ke na yanzu duk waɗanda mutum da muke tsayawa muna ɓata lokuta a abubuwa daban-daban ga inda tafiyar take kuma ka ɗaura kayan kamala kawai ka tafi ba ajiyewa sai ranar ajiyewa ajiye kayanka sai ka je ga ka ga Allah ajiye kayanka wa kake so bayan shi to sai ka ga ka ga shi kaya ya kwanci a ranar an kai ka ga ka ga manzan Allah to me kake nema kuma to kaya ya kwance ka aje kayan ka warga da kayan ka anan tafiya ka kare Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu Allah ya kama hannun mu Allah karka bar mu da kanmu Allah karka bar mu da kanmu Allah ka agaje mu Allah Allah ka agaje mu